أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ انزلنا بهذا المحضر والكاتب بنظرة كاتلنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah ikon Allah mun dawo don ci gaba da cikin alkur'ani mai girma wanda yau za mu tashi a ayar da Allah tabaraka ta'ala ke cewa ayawaddu ahadukum an takuna lahu janna yanzu ɗayan ku zai so a ce yana da wato lambu lambun nan min nakhilin wato lambu ne na bishiyan dibinai wa anabi da kuma bishiyan inabi tajri min tati al anhar ruwa mai kyau mai zaki mai tsafta yana gudana a karkashin wato wannan lambu wato ba sai an nemo ruwan bayi a wani waje ba lahu fiha min kulli thamarat a wannan lambun babban lambu ne amma duk nau'in kayan marmari su ayaba ne su abarba ne su lemo ne gwaiba ne kankana ne duk nau'in kayan marmari akwai a cikin wannan lambu laufiya min kulle samarar wa asabahu kibaru sai girma tsufa sai ya kama mutum tsufa sai zamto ba da ufa miyar kibari anil kasbi sai zamto ya tsufa ba zai iya tashi ya je nemo kuɗi ko ya nemo abincin da iyalansa za su ci ba walahu zuriyatu kuma gashi yana da zuriya zuriya du'afa kuma rauna na wato yana da yara ƙanana kuma wanda ba san babun nan ba ne kawai a ba su in kace babu ma a ce kawo babun za a ci a karewar yarin ta kenan saboda haka yaran suna nan birjik ga baban ya tsufa amma kuma yana da wani lambu lambun duk nau'in kayan marmari da ka sani da ma da baka sani ba duk akwai a cikin wannan lambu ga jibinai ga inabi mutumin nan ka san yanzu iya dogaransa da Allah ne amma kuma da wannan gonar ne ka to ya tsufa bai da yadda zai ga yara ɗan ba mu ba mu babu to haka da me ya dogara kenan da Allah kuma da wannan gona to Allah tabaraka ta'ala yake cewa fa asabaha isarun sai ga wani iska mai tsanani mai ƙarfi wanda fihi narun a cikin wannan iska akwai wuta fa tarakat sai wato wannan wato wuta din ta kona wannan lambu gaba daya wato in kana so ka ga yadda lambuna suke wato konewa bishiyoyi suna nan kore tatab amma ka ga wuta na jin su yana cin su to sai ka duba gobaran da aka yi kwanan na Amurka na Los Angeles za ka ga bishiya ce ɗanya amma wuta na bin ta yana cin ta ina ɗanyantakan ikon Allah kenan mala duk ɗanyantakan ya daji sai zanto ruwan da za a saka kuma shi ne ko fetur mai kare wutar Allah kenan Allah kenan saboda haka wannan gona sai zanto gaba ɗaya ta ƙone komai ya lalace a wannan gona to mutum zai so haka ya faru da shi Allah yake tambaya za ka so haka ya faru da kai bayan ka yi rauni ga ‘ya'ya ga komai ga wata dukiyar da kake tunani ta ishe ka dai har ƙarshen rayuwa to ga iska ya zo mai ƙarfi da guguwa da wuta a ciki abin da ya ƙone kaga mutum ba zai so haka ba to haka nan mutum idan ya kuskure ya yi sadaka amma ya yi riya a cikin wannan sadaka to mutumin nan zai shiga kabarinsa a lokacin ya fi bukatan kyawawan ayyukansa don su ne kaɗai za su taimake shi ina matar shi ta gudu ina ƴaƴan shi sun gudu ina motoci duk an basu a can za a ta faɗa kuma a kansu yanzu kai kuma kana fama me kake nema ayyukanka da kai kyawawa to sai ka yi su gaba ɗaya ba dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan babu wuta ta kone wannan abu saboda dama duk abin da ba a yi dan Allah ba Allah baya karba inna ma yataqabbalu lahu minal muttaqin Allah yana karban aikin matsoron Allah ne kawai duk aiki duk kyawunsa manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yace da yawa aiki zai surantu da aikin lahira kana ganin shi ka san aikin lahira ne kamar irin wannan tafsirin da ake kamar salloli da ake na asham da sauran dai ibadu kamar musaffa na qur'ani wanda ake kwana ana yin nan kamar musabaka na qur'ani da sauransu kaga da ka gansu zaka ci ayyukan Allah ne ayyukan neman lahira ne to manzo Allah yake cewa sai wannan aiki gashi dai a zahiri aiki ne na Allah amma saboda mummunan niyya saboda ba a nufi Allah da wannan aikin ba dan riya ne dan neman abun duniya ne dan son a sani ne shikenan sai ya zama iya abun da aka baka a duniya iya rabon kenan wallahi a lahira baka da komai yace da yawa aiki kuma zai suranci da aikin duniya kaga duniya kawai ake nema a harkar duniya kawai duk wanda ya zo ma kawai ya san harkar duniya yanzu misali mutumin da kaga kullum yana saba jaka zai tafi boko ya je ya dawo ya je da kaga wannan ana tunanin yana kokari ya gama ne ya samu takardu ya je ministry a dauke shi aiki to wannan idan ya zama da kyakkyawan niyya ne dan ya taimaki yan uwansa musulmai masu jinya a asibiti ana zalunta su da sauransu dan wannan ne yake kokari yayi karatu sai ga aikin nasan ya zama masa amfani a duniya ya zama masa amfani a ina a lahira niyya Allah yake dubawa saboda haka mu gyara niyoyin mu in kai dan mutane su yaba ne ko su ce ka iya ne iya wannan yabon shine rabon ka iya wannan ka iya shine rabon ka saboda haka mu dage mu gyara niyoyin mu komai za mu yi shi mu yi shi dan zakin Allah to da wannan ne za mu amfana to gashi ne yanzu ya zo kabari yana neman kyawawan ayyukansa babu ayyuka sun zama haba'an mansura sun zama shirme sun zama aikin banza to kazalika kamar dai haka Allah tabaraka wa ta'ala yubayyinu Allahu lakum lakum al-ayati Allah yake bayyana muku abubuwan da za su amfane ku duniya da lahira la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tunani ku gyara zukatanku ku gyara ayyukanku ku gyara tsakaninku da Allah tabaraka wa ta'ala na'am
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآتذيه إلا أن تضمدون فيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wato in an ce ya ku waɗanda suka yi imani kowa sai ya saurara ka kaddara da kai kaɗai ake wannan magana an fi umin ma razaqnakum Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato an fi ku ciyar min dayyibati ma kasabtum daga kyawawan abin da kuka nema Allah ya ba ku Allah yana so komai in za ka ciyar saboda Allah ka ciyar da mai kyau in dabbobi ne wato wannan an ce ciyarwa zakka ta farilla ciyarwa ne abinda za ka bayar kyauta ko sadaka wannan ciyarwa ne to Allah ya ce duk wanda za ka yi a cikin waɗannan kai da mai kyau misali dabbobi Allah ya baka to karka nemo taure bunsuru mai wari ka ce wannan shine zakka to wannan Allah baya son wannan an gane karka yi wannan karka nemo akuya anjalalliya ramammiya ga yunwa ya zai kake ta ka ce to ita ce wannan zakka Allah baya son wannan an gane idan a kuɗi ne kar duka yan dubu dubu ɗari biyar biyar ɗari ɗari duka kawai da su sai hamsin ko arba'in ko mutala shi za ka bada na ma Allah baya son wannan ka bada abin da kai ma kana so dan tana bibir hatta sun fi min ma sun fi abin da kake so in za ka ɗauka ka bada sai ka samu aljanna saboda haka Allah yana so in kamar misali amfanin gona ne to kar ka ɗauko masarar da kaga ba ta da kyawu ko dawar da bai da kyau ko alkamar da bai da kyau ko geron da bai da kyau shi shine zaka bayar dan Allah a'a kar mutum ya haka Allah ya ce kyawawa zaka dauka ka bada dalla ala annahu halalun fa baki anna ma'ana min tayyibati ma kasabtum ay min ziyadi daga mai kyau zaka dauka za ta sadaka insanu idan mutum zai yi sadaka ya tasaddaqu min al-mal at-tayyib to yi sadaka da dukiya wacce take mai kyau wa mimma akhrajna lakum min al-ardi Allah ya ce har abun da muka fitar muku da shi muka tsirar muku da shi daga ƙasa amfanin gona kenan shi ma ka dauki mai kyau ka bada min al-bububi daga kwayoyi kamar yadda muka faɗa dawa da masara wa timar da 'ya'yan itace kamar dibino da inabi wala tayammamul kabita kar ku nufi za ku bada kabir wato abin da yake mummuna min hutun fi kuna wa lafsin bi akizi ku ce ki za ku ciyar wanda kai ma in an baka shi ba karba za ka yi yanzu wani ya zo nan masallacin sai ya fito da sabbin kuɗi amma naira biyar biyar ne sai ya ji mu nan sai ya raba wata gwanin jaye ne ba wata gwanin jaye ba ba wata gwanin jaye ba amma misali da zai zo shi yana zuwa sai ya ji mu nan da naira dubu dubu haka bayan an gama tasiri sai ya ce to kuma insha Allah wa jama'a an fara ne wannan abu ya ka gobe kafin ka an karama masallaci har waje saboda haka abu mai kyau za ka bada sai kar ka bada mummuna kar ka bada abun da kai ma ka sani da za a miƙa maka shi ba ka tsara ka ne kaga bayan Allah ya nuna mana mu yi dan Allah sannan kuma ya nuna mana kar mu yi da kaskantaccen abu tunda dan Allah za mu walaftin bi akhirihi illa an tubmidu fihi wato kuma ba za mu karba ba sai dai in kun rinsa ido matuka in ba kunyan mutum kake ji ba ya baka naira biyar karba sai me za ta siya ko fiya ta ba ta siya to kaga me za ka naira biyar sai nan masara mutum a bashi abincin mutane abubuwa da sai da Allah ya saba haƙoƙan mutane ba za a ba mutum ya fitar a ba mutanen ba zai iya wallahi sai ya ajiye sai ya lalace shi a ɗaga masara duk ƙwari ya cikinta to lokacin ne za ka fitar ka ba mutane alhali a gidanka ba irin jama'a ake dafawa ba su kuma irin tadan ne amma ka bayar da kyau din sakaki ka aje shi a so sai ya lalace sannan ka fito da shi zaka bada abubuwan suna da hatsari za a ba ka kai ma ba za ka karɓa ba dai in kana jin kunyan wanda ya baka din saboda ka san abin ba mai kyau bane wa alamu anna Allah ku sani lallai Allah ganiyun Allah mawadaci ne da yake ta cewa ku bayar ku bayar kuma dan Allah ku bayar kuma ku bayar mai kyau Allah mawadaci ne daga ciyarwan mai ciyarwa hamidun Allah kuma abun yabo ne in ka bayarwa kaiwa kanka kaiwa in ka hanawa kaiwa kanka kaiwa na
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله الشيطان يعدكم الفقر الله تبارك وتعالى yake cewa shedan kullun yana tsoratar da ku da talauci za ka bada sai ce to kai in ka bada ya za ka yi da ce yanzu ka samu dai ka sai gari ka amma kuɗin tafi baka bada to kuma yanzu wannan in ka bashi in ka je aka ce tafi ya za ka yi sai ki kawai rike kayan ka shi kenan sai ya hana ka badawa saboda me ya tsoratar da kai da talauci zaka rasa fa in ka bada zaka rasa fa to sai ka abuna shine ma ake yake cewa sallallahu alaihi wasallam annasu fil faqri min kulli faqri wato mutane suna cikin talauci saboda tsoron talauci a to ka tafi kasuwa da yan dubu dubu a jikinka sai ga mai nama zaka saya sai ka ci kuma in na saya to ga kuma gobe da tafi kaza kaza ka dan yi wasu lissafi dai na kirmi sai ka ce kai wannan abin a bashi dai to sai gaba to kullum sai gaba nan zaka tura kai baka samu ka ci ka more ba saboda tsoron karkarata kaga tsoron karkarata ya tabbata da ka a cikin me a cikin rashin tunda baka ci ka more ba baka yi tufafi mai tsada ka saka ba baka samu kayan sadaka ba to tsoron talaucin ya tabbatar da kai a cikin me talaucin a cikin babu din saboda haka haka ce din yake yana muku alkawarin talauci yana tsoratar da ku cewa lalle in kun yi sadaka fa lalle in kun bada fa kuma za ku rasa fa za ku rasa yadda za ku yi ba wa ya amurkum bil fasha yana umartan ku kuma bil bukhli da ruwa malamai suka ce alfasha duk inda ka ganshi a cikin qur'ani to yana nufin zina amma ban da wannan shi kuma wannan alfashan rowa rowa saboda haka yan uwa mu kiyayi rowa Allah ya ba mu abin da za mu bada ya ba mu kuma Allah ya ba mu ikon wato badawa saboda shugaba sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'idukum Allah kuma yana muku alƙawari alal infaqi cewa in dai kun ciyar kun yi dan Allah to magfiratan Allah zai gafarta muku zunuban zunubanku wato za ku samu gafara minhu daga gare shi ji zunubi ku na zunubanku wa fadla Allah kuma zai ba ku arziki duk abin da ka dauka ka baya din sai Allah ya mayar ma da gurbi mun sani ma ake yana cewa sallallahu alaihi wasallam akwai wani mala'ika wanda aka aje ɗaya a gabas ɗaya a yamma ko ɗaya wanda yake yamma kullum addu'ansa Allah duk mutumin da ya rike bayya badawa Allah ka sanya hasara a cikin dukiya haka yake addu'arsa kullum sai kuma wanda yake gabas Allah yake cewa shi mala'ika yake cewa Allah duk mutumin da yake ciyarwa Allah da ya dauka gurbin nan da ya dauke to a mayar masa a cika ta masa gurbin da ya dauke Allah ka mayar masa to haka dai abun yake Allah ya bamu wato ikon badawa saboda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wallahu Allah tabaraka ta'ala wasi'un me ruwan fadla ne alimun Allah ko masani ne ga wato wanda yake ciyarwa kuma yake ciyar da abin da yake so kuma yake ciyarwa dan Allah tabaraka ta'ala idan dan adam yayi niyya zai bada sadaka ko kyauta قال الرسول من ذا الله تعالى يake cewa la takhruju sadaqatu sadaqa ba ta fita illa ba da anin za'at min yadi saba'ina shaytana sai an kwace ta daga hannu shaytanu guda 70 wato sai mutum yayi kokuwa da shaytan shaytan guda 70 kafin ya iya daukan sadaka sadakan ya kai hannun miskini shaytan kuma dama zuciyarka zai da ka dauko zaka bayar sai to shikenan ai ga wani ma bai bada ba kai kai ne sarki kyauta zaka ce zaka bada eh in ka ce to ina ruwanka ai kai zaka yi dan Allah ne sai wato ka fi sunan Allah ko ai wani ya ji ka ma karatu amma shi baya yi kaza kaza to ya dinga zagayo ma kenan ya ma nan ya- ka gama da wannan shedan ne sai kai fama da guda 70 shine ma wani malamin mu yana ba mu dariya wata rana ya ji karatu haka cewa sai an yi kokowa da shaidanu guda saba'in sannan a iya ba da kyauta da ya- da ya ji wannan karatu ya koma gida sai ya fidda buhunan abinci zai ba da sadaka sai matarsa ta ce ah ikon Allah mai gida ya kuma buhuna nake kana ta fitarwa sai ce wallahi sadaka ne zan yi kace sadaka sadaka eh kyauta za ka raba lafiyan ka lafiya kalau kace to wallahi baka ita ba wallahi baka ita ba yaji yayi yaja taja yaja taja duk wanda ma zo zai karba sai ta koyi in ka karba zan ta kori mutane ta hana ce wannan alkhairi da ya dawo makaranta sai yake ce wa malam wallahi malam shedanun nan guda 70 duk sai da na kada su wasu ya da karfi na uwar ce da hannu ita tun gamin sa ita kan yayyayyayi ya kada ita abin ya gagara to wannan shi saboda haka lalle lalle mu sani in dai mun zo za mu yi alkhairi to akwai masu hanawa to mu dage mu fi su karfi Allah ya taimake mu yace wa sadaqa ita sadaka idza kharajat min yadil mutasaddiqi idan ta fita daga hannun mai yin sadaka sadaka idan ta bar hannun mai yin sadaka ta kulu tana cewa tana faɗin wasu kalmomi tana cewa kuntu qalilan fakasarta ne da dai ni dan kaɗan ne amma yanzu ka yawaita ni tunda ai jiya mun faɗa kamar yadda Allah ya faɗa cewa ƙwaya ɗaya ne sai ta koma ƙwaya ɗari bakwai to da ni ɗan kaɗan ne amma ba yanzu ka yawaita ni wa kuntu sagiratan da ni ƴar ƙarama ce amma yanzu ka girmama ni A- abin da yake duniya ta ai ƙarami ne to yanzu ka mai da shi cikin arzikin lahira ka ta girmama shi kenan yace wa kuntu faniyatan da karewa zan yi fa abqaita ni yanzu ka wanzar da ni wa kuntu maru da kai kake ta kokarin kiyaye ni kake yanzu wayar ka ne wannan an ka ta kokarin kiyaye ta in ba ka ba masu dauka din nan kinin mutum zai dauke maka waya sai ka ta kokari ka sa ta a jihun wanzu haka dai cikin iya tsaro dai kake bata iya tsaro kake ba zai wayarka da kuma dukiyarka to da kai ne kake kiyaye ni amma yanzu ni ne zan kiyaye ka sadaka in ji annabi muhammad tana toshe kofofin musiba da zai samu dan adam a rayuwar duniya ba idan ka ɗauki sadaka ka bada tana toshe kofofin masifa guda saba'in gare ka shi sa ma idan mutum yana yawan yin sadaka yawanci musibu ba su dinga samun saboda haka mu dinga yawan yin sadaka da yin kyauta da yin alkhairi Allah ya ba mu iko to shine cewa kuntu aduwan da ni makiyinka ne amma yanzu fa ahbabta ni yanzu ka mai da ni cikin masoyanka yace wa kuntu a to yace dukkan wani sadaka sai ta faɗi wannan kalmomi guda biyar kafin ta isa hannun miskinin da ka mika wa كانت قليلة فصارت كثيرة كانت صغيرة فصارت كبيرة كانت معروفة فصارت حارثة كانت فانية فصارت باقية كانت عدوا فصارت حبيبة نعم وانا شيني saboda haka mu dage da yin alkhairi Allah ya taimake mu zuwa cikin mata
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya so a cikin bayinsa sai ya ɗauki hikima sai ya baka to me ne hikima malamai suka ce al'ilmin nasa ilimi mai amfani ilimin da ka yi shi kai kai aiki da ilimin sannan kuma bayan Allah ka sanar da su kuma suka yi aiki da ilimi to wannan shine ilimi mai amfani shine kuma hikima to Allah yana ba da wannan ga wanda ya so wa man yuta hikimata duk wanda aka ba shi hikima faqad utiya khairan kaseera to lalle an ba shi alkhairi mai yawa saboda me saboda zai tafi zuwa ga arziki na har abada shine arzikin me lahira shi ilimi musiba ne akan me shi matukar baka yi aiki da shi ba kuma kar wani ya ce ai sai malamai a abin da ka ji malamai sun faɗa kai ma yanzu malami ne akan wannan abu saboda haka dole ka kai aiki da wannan abin da ka sani in ba haka ba za a tambaye ka saboda haka mutum ya dage in dai ya sani ko ya ji an ce kaza Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza to kai kokari kai aiki in dai kai aiki to an baka hikima kenan an ba kuma alkhairi mai yawa kenan wanda ba shi da iyaka tunda za ka mori abunka tun a duniya sannan kabarinka sannan lahiranka kaga an baka alkhairi mai mai mai yawa to shine ita lima sirri ila sa'adatil abadiyya fal hikmatu al ilmu bil qur'an an ce hikima wato ilimi na qur'ani sannan ilimi mai amfani duk inda aka ambaci hikima a cikin Qur'ani yana zama ma'ananta wato mawa'ibul Qur'an wa'azoza da suke cikin Qur'ani darasosa da suke cikin Qur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da lahira wa'annan su ake kira hikima ilimin tadamman haza duk ilimin da ya kunshi wannan to Allah ya sifanta shi cewa alkhairi ne mai yawa bayan kuma ba da makanati duniya bayan wannan duniya kuma kuma fi ya kalila abin da yake cikin ta duka kalilan ne in ji Allah kul mata'u duniya kalil ka faɗa jin daɗin rayuwar duniya ɗan kaɗan ne duniya ɗan kaɗan ne to abinda Allah ya ce kaɗan ɗin ma mun san iyakansa za ka samu wani iya gombin nan bai taɓa mabarin gombin nan wanda ya yi kokarin ya bar gombin nan amma iya najeriya da bai taɓa fita ba wani kuma ya bar najeriya amma dai afirka ɗin ma ƙasashe hamsin da uku watakila bai wuce uku ya je ba to kaga me ya sani a duniyar kaga babu kuma haka za ka mutu wani wajen baka je shi ba to abinda ma aka kira shi ɗan kaɗan ke to ina ku abinda aka kira shi da yawa sannan shi kanshi ilimi din ma Allah ya ce ilimi ɗan kaɗan ne wato wa ma ujitu min ilimi ban ba ku wani abu daga ilimi ba sai ɗan kaɗan ɗan kaɗan aka turo mana shi to shi ma ɗan kaɗan ɗin ka sanya kansa ba ka sani ba za ka ta neman ilimi ka nemi wannan sai ka gama wannan bangare sai wannan bangare ne sai aka ramaka Allah bari ba ba a duba ne ba sai ya dawo da kai kai sai shi ma ka ta ji ka ta ji ka ta ji sai wani fannin sai ce baka ni ko ba a sani ba ba to haka za ka ta yi har abin ne ka aka bari baka gama kaɗan inda an ce kaɗan ba to ballantana abin da kuma Allah ya ce mai yawa ne ya ce wa ma ya zakaru ba kowaɗanne ake wa'azi su karɓi wa'azi ba su ji su amfana ba illa ulul albab sai ma'abota wato hankali in an ce ma'abota hankali ba irin hankalin da yake zuwa mana da wuri ba da an ce ma'abota hankali shi mutum idan ya ga mutum da ya ba wai yana yawo akan bola yana tsince-tsince yana surute shi kadai ba sai ta wannan mai hankali ne a ba wannan ne mai hankali a wajen Allah ba shi mai hankali a wajen Allah shi ne wanda kullum nema yake me Allah yake yayi yayi me Allah yake ya bari ya bari ne annai muhammadu yace yayi yayi ne annai muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya bari ya bari to wannan shine ne hankali a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka aga yawanci turawa nan da muke ganin su kaman ma sun fi mu hankali a wajen Allah kan mahaukata ne mahaukata ne a wajen Allah kuma ma duk mai hankali ma ya san mahaukata ne to wannan shi Allah ya sa mu dace na kuma an faɗi na
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin abinda kuka ciyar kuka bada na zakka ko sadaka ko kuma kuka yi bakance to kusan sannan kuka cika bakancen to kusan Allah ya san da wannan ba zai saka muku akan wannan kar ka ce Allah bai sani ba ya sani tabaraka wa ta'ala kuma shi abu in an ce Allah ya sani shi kenan ka wadatu da sanin Allah gaba da sanin mutane ba sai mutane sun sani ba ina dai Allah ya sani shi kenan dama wa billahi la bin nasi turjal jawa'in eh a wajen Allah ne ba wajen mutane ba ake sa rai a samu sakamako a wajen Allah ne ba wajen mutane an gane mutane duk abin da za su baka abu ne wanda zai kare abu ne wanda zai zama dan kaɗan ne amma abin da Allah zai baka khairun wa abaka shine yaji alkhairi kuma shi yaji wanzuwa to wannan shine in an ce nagar ba kance har ɗari ku da muka karɓa tijjaniya wasu suna ƙadiriya duk wannan ba kance ne ka yi alkawari ne za ka ji Allah ta hanyar istighfari salatin manzon Allah la ilaha illallah kai wannan alƙawarin zaka yi to lalle lalle mutum yayi kokari ya cika wannan bakance nashi ya sani Allah zai tambaye shi in bai cika ba Allah ya ba mu ikon cika inna Allah ya alamu Allah ya sani kuma zai saka mutum akan abin da ya aikata wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wanda zai taimake su eh wanda za su tsaya musu taimake su su hana a musu azaba ba su da shi na in kudu
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله تبارك وتعالى يتقبل إن تبدو الصدقات idan kun bayyana sadakoka kamar za ka tambaya to an ce mai sadaka an ce mu bayar to ya ake son bayarwa mu fito fili mu ce to jama'a za mu ba da zakka za mu yi kyauta a za mu yi sadaka haka za a yi ko kuma a ɓoye sannan a bada to shine Allah ya ta in tubu sadaqati idan kun bayyana sadakoka kyauta ne zakka ne zaka bayar sadaka ce zaka bada in kun bayyana fa ne in ma yi madalla madalla da sadakar da aka bayyana madalla wa in tukufuha amma in kuka koye wa tutuha fuqara kuka bawa mabukata fa huwa khairul lahum to wannan shi ya fi muku alkhairi daga bayyanawa saboda shi koyewa ka bada ya fi nesa da riya an gane yanzu misali sai mutum ana cikin yanayi sai ka niko gari haka masara ka niko ta kaman kwano biyar sai ka zo ka ce wa yaro kai gidan nan kafin yaron ya fito kai kuma ka yi haka ka bace to wa zai ce kariya yaron za ka samu bai san ka ba ma sai ce wani mutum ne ya bani a waje shikenan wani mutum ne a fito a leƙa babu yayi dan Allah ne shikenan kaga wannan ya fi nesa da gariya daga can baya sai mutum ya bada sai abin ya fito ya taho ya taho na to kaga ya zama nesa ba a san waye bada ba to haka to Allah yake cewa in kun bayyana madalla shi abin da ya sa wani sa'i ake son bayyanawa wani ya manta ma ya bayar din da ya ka ɗauka ka bayar sai ce oh ana badawa ke sai ɗauka sai bayar an gane kaga ka ne ka tina ta da shi wani kuma bai yi niyan bayarwan ba to amma ya ga wancan ya bayar to wancan ma kuma ya bayar to wancan sai ce kai to ni za a bar ni a aikin alkhairi sai ya kokari ma ya cire ibada to kaga bayyanawan ka wajen bayarwa ya zama wasu sun yi koyi da kai to shi ko koyewa ya fi nesa daga riya riya ba zai shiga cikin aikin ba to Allah yake cewa dai in kun boye din kuka dauka kuka ba mabukata to lalle lalle wannan shine tubu alkhairi daga bayyanawa yace sadaka sadaka kashi biyu ne a sadakatu sadakatani in kana farida idan ya zama farilla ne ma'ana zakka ne na dukiyarka kana dukiyar ta kai zakka zakkar na dabbobi ne ko na amfanin gona ko na kuɗi to in dai zakka ne to an fi son a bayyana musamman ga mutumin da zai zama ana koyi da shi misali kai ne babban alaji a unguwanku amma akwai ƙananan alhazai wanda su ma duk abin da suka mallaka ya kai nisabi ya kai shi da zakka to galibi in sun ganka shiru shekara da shekaru ba su taɓa jin turiyan wani abu zakka ba to da an zo an ce su da alaji wani ma fa baya bayarwa shikenan ka ga za ka hana ƙananan alhazai bayarwa saboda haka to sai ma ka yi tela ka yi tela ka san masallacin da dama kuke sallah sai ka ce to jama'a ana gayyata ba gobe za mu fi da zakka ba ne ji dama farilla ne wannan sai ka faɗa shi kenan sai a zo a gaban jama'a sai ka ɗauka sai ka bada to ƙananan alhazai kowa zai ce to alhaji ma ba ya bada maza sai a kristijar kaga to in mutum koyi ake da shi to lalle ya kamata ya zama bayyanawa zai kuma ya zama zakka ce ta dole to wannan ya bayyana ya fi an gane to idan kuma ya zama abu ne wanda ba ba dole ba sadaka ce kyauta ce kai niyya haka to wannan kuma a koye tan to wannan shine yafi Allah ya samu dace yace wa in lam yakun kadhalika fa ikfa'uha khair Allah yace wa nukaffir ankum min sayyi'atikum wannan zai jawo mu kankare muku zunubanku gaba daya wallahu bima ta'maluna basir Allah a khabir Allah mai masani ne ga abin da kuke aikatawa ku bayi gaba daya wato nan da aike wanda ake koyi da shi in ka zama liman ko kuma malami a unguwa akwai wasu abubuwan da dole sai ka kiyaye su ko da kana ganin ai wani ma na yi wani ma na yi kar ka yadda ka aikata saboda in ka aikata to shikenan ka yi malam magashi misali kamar makara wajen sallah kai ne babban malami a unguwa amma kullum sai rana tana kokarin fitowa lokacin kake kokarin fitowa sallah to ka san duk jahilan wajen da ai ba ai bai sallan farilla ma ba dole bane to gawa to gawa ne malami ne ma ga yadda yake kaga ka ne ka jawo mutane gaba daya an ci baya kenan saboda haka mai da hankali Allah ya sa mu dace na yace na tsaka sayyidina ali sayyidina ali ya yi furici da wato wasu kalmomi guda tara kalmomi uku a cikin munajatinsa da Allah tabaraka wa ta'ala kalmomi uku kuma cikin hikima ya yi su kalmomi uku kuma cikin ladabi ya yi su wato suna magana akan ladabi wanda ya yi su a ganawarsa da Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ka bani fakaran an kuntu an kunta li rabba ya ishe ni alfahari kai kai ne ubangiji na ya Allah ya isa abun alfahari Allah ya zama shine ubangijinka ya isa abun alfahari ha wani ba dutse ya sassaka yake bautawa an gane wani wasu abubuwa yake bautawa irin indiya shanu ake bautawa su jika kashin shanun su sha su dinga shafawa a jikinsu aka dai su aka rama kalla saniyan ba su Allah ya aje su fara komai nata albarka ne kuma in sun ga ka kuskura kayan ka saniya ke to aiki ya same ka a to Allah zaka yanka kaga akwai matsala malam to yake cewa ya ishe ni abun alfahari kai ne ka zama ubangiji na ya Allah ya ce wa kafani izzan ya ishe ni buwaya ni kuma an kuntu laka abda da na zama ni ne bawanka ya ishe ni buwaya a ce ni bawanka ne alhamdulillah Allah ya mere mu bayinsa na gasken gaske wa anta kama uhibbu Allah dai kai kan dai kamar yadda nake so ne komai yadda nake so ne Allah na gani Allah Allah ka sanya ni ma ya zama kamar yadda kake so ne ji sai na Ali eh wato wannan wato wannan ba karamin wato munajati bane malam eh yace kai dai yadda nake so haka na samu game da kai Allah to Allah ka sa ni kuma in zama kamar yadda kake so ne Allahu akbar to shine to wannan yayi su a ganawarsa da Allah tabaraka wa ta'ala to a kowanne yake cikin hikima su kuma yake cewa qimatu kulli insanin qimar duk dan adam ma ya hasunu shine abin da ya kyautata mutum qimar dan adam shine me yayi mutumin da yayi kokari yayi karatu ya zama jagora yake amfanar da bayan Allah ta hanyar iliminsa da ya karanta shi ne kimarsa mutumin da ya yi kokari ya nemi kuɗi ya bude kamfani yake ɗaukar 'ya'yan talakawa suna samun yadda za a ci a sha a samu rufin asiri kaga abin da ya aikata shi ne kimarsa wane kenan an ta ambatarsa kenan saboda haka kimar ka shine me kai a rayuwarka me ka aikata saboda haka kowa in yana son makansa daraja duniya da lahira ya ga me yayi ya amfani kansa yayi kuma ya amfani al'ummar kar ka zauna kankan ma baka amfana ba ballantana ka amfanin waninka to wannan ya faɗa ya ce wa ma halaka man arafa qadrahu ita duk wanda ya san darajarsa ba zai halaka ba haka ne in ka san waye kai ba za ka halaka ba yanzu misali wasu abubuwa da wani zai yi ya kwana lafiya saboda isarsa saboda shi wane ne ko dan wane ne sai sai ka ga iya fa darajanka ba in fa kai ba to prison din nan fitowa ma ba rana me zai kai ka prison babu ka riga ka san iya matsayin ka sai ka tsaya a matsayin ka yanzu wani Allah ya kiyaye kisan kai zai yi kisan kai din ma ba ɗaya ba ba biyo ba uku ba kuma a kan gadon su zai kwana haka ne ko ba haka ba to kai kuma in kai wasa kaza ce ma ko in ta bi tinarin nan zaka taba yi in ka samu makwabci azzalimi sai ce a ji aje shi shike ya ba alƙalin kuɗi shike sai a manta da kai akan kaza sosai to amma idan mutum ya san shi waye sai ya tsaya iya matsayinsa an zauna lafiya yace wa man arafa ma qasada hana alaihi ma talaba duk mutumin da ya san me yasa a gaba to abin da yake nema zai masa sauki sosai zaka samu wani bai san ma me yasa a gaba ba to shi wannan tiya zai samu abin da yake nema babu amma misali ni na san abin da na sa nema a gaba na shine in samu karatu karatu ko mai albarka to kaga kullum ne himmata in sayo littafi himmata in biya in je wajen malami himmata in dan sayi mashin na zuwa wajen malami himmata ne saboda me na san abun da na sa a gaba to in baka san abun da ka sa a gaba ba shikenan sai rayuwarka ta zama kamar rayuwar dabba baka aune ba sai ka ji ka a cikin kabari ba abun da kai a rayuwar duniya saboda kowa ya san me yasa a gabansa ka san me kai planning wa rayuwarka daga shekara kaza zuwa shekara kaza ina so zan yi kaza wannan karkace turawa suke yi haka yake ha a musulunci ka tsara rayuwarka Eh, duk wanda ga yayi nasara a rayuwarsa to ya tsara rayuwar ne kuma ya roki Allah Allah ya taimake shi a kaga ya cimma rayuwar eh, cimma nasara a rayuwarsa Allah ya taimake mu ya faɗa kuma a cikin adab yake to an fit ala kulli man tuhibbu fa anta amiru yace ka ciyar ka ciyar ga duk wanda kake so ka ɗauka ka bashi ka ci gaba da bashi ka zama sarkinsa sosai a yanzu ko shugabanni da suke so malamai su koma ƙarƙashin su ka'in da na'i ai duk dunkulawa suke suna bayarwa dunkula a ba wannan dunkula a ba wannan shikenan shi ma malami sai ya zama me dan amshi sha ta duk abin da aka faɗa haka ai haka abun yake haka abun yake to dole an riga an zama dole a shugabance ka saboda an ba kakar to haka abun yake yace wasta ka wadatu an kulli man tuhibbu fa anta nadiru yace ka wadatu da ko duk wanda kake so duk wanda kake so ka zama abokinsa ya zama abin da ke hannunsa bin dame ka ba kuma baya gaban ka to ko me ya mallaka kai abokinsa ne to sai ya fito ana alaji alaji barka da fitowa kai kana zaune abun yaya kai kai ba za ka zo ka bani sai to me nake nema a wajen ka alaji abin da kake da shi ni ma ina da dare na na samu ba ba ba ba da malami sai ji wani shakkan ka a ran da ya aika maka buhu biyu gida sai ka sai ka ce dala akwai mewar alaji a faɗa makwabci kaza kwana gida kaza ba a dafa abinci a gidansa ba amma ni wala ina da kiban da matsala sai ka ji ko wani shawari aka kai sai ce a neman wa wani ba ka da kuɗa ido ka zama aboki sai a nemo ka za a yi shawari da kai da Allah ya za a yi kaza ya za a yi kaza abinda ma ba za a buɗa wasu ba saboda makwaɗaita ne kai za a buɗa maka yanzu fa ga yake muke kaza mun mallaki kaza kaza to ya san baka kuɗayin wannan abu ka zama mai abokinsa Allah ya saka wa sayyidina Ali yace wa tadarra ila kulli man tuhibbu fa anta asiru yace to ka kankan da kai ka kankan da kai ga duk wanda kake so sai ka zama ribataccen sa sai yace yi da kai saboda haka mu dage ya zama kaskantar da kai da zaka yi to zaka yi shi ne inda ya dace a yi saboda me saboda kar ka zama dan an shata za ga da yawa ko falo za a shiga a ci abinci duk wanda ya zama dama kullum sai ya zo gidan alaji bai da kwarjini ta dala ka je wani zamu ci abinci ne a kamar kai baka da baki kana da baki amma kai makwadaci ne saboda ka an raina ka baka da kwarjini a ce da Allah ya je wani zamu ci abinci ne duk magana a za mu yi magana da Allah ka je ka wani wa ya jawo kansa kai ka jawo kansa da ka so da kalma abokinsa Allah ya samu dace Allah ya taimake mu yace wa in zatta ilayhi fa anta asiru idan ka bukatu zuwa gare shi to ka zama ribataccen sa wa in wa in ahsanta ilayhi fa anta amiru in kuma ka kyautata wa dan adam to ka zama shugaban sa Allah ya samu dace a ganan nan wani lokaci Allah ya mana jagoranci Allah ya kara mana sun Allah da sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na salatu ne